بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا ترى قوة ترى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة تدبو إيدي تريهدو da arba'in wanda ya daidai da sha hudu ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha tara yau talata ne ko? talata ne aiko muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma insha Allahu ta'ala za mu tashi akan aya ta 82 zuwa 83 a cikin suratul an'am saboda ayoyin suna da alaka da juna a shafi na 135 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu yi kyakkyawan karko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya malan za mu tashi akan wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم
Allah ya ce wa tilka hujjatuna waccan hujjan mu ce ko hujjojinmu ne atainaha Ibrahim waɗanda muka bayar da su ga annabi Ibrahim ala qaumihi akan mutanensa an gane ko Ibrahim wato nan akwai abinda malaman tafsiri suke kira al-hashdul fanni in an ce alhashidul fanni ɗaya daga cikin manya-manyan malaman balaga na alkur'ani ustazu dr fadul samar ra'i a cikin at-ta'birul qur'ani shi ya fara wato shi ne fara ganin yayi amfani da wannan musqala amma abinda malamai suka sani shine cewa zaka iske an kawo a wani abu mukhtasar a cikin wata aya to cikin wata aya sai a kawo shi mubassat wato yalwata bayani to nan da an ka kawo Ibrahim kaga nan an kawo shi amma ba tare da an yalwata kissarsa ba kenan sai ka koma cikin ayoyi daban-daban cikin Alkur'ani zaka iya samu waɗansu ma'anoni ƙari akan wadda wannan aya ta kawo ina fatan kun fahimta kenan an gane ko kun ga nan Allah ya kawo kissarsa a lokacin da muke wa id qala ibrahimu li abihi azara kaga ga babansa azara ana bayani ne kan muhaja wanda ya da shi da babansa li abihi in an ce al'ab baba azara kuma azara sunan baban shi ne to ya aka aka kawo abihi azara alhali ɗaya daga cikin su yana wadatar da ɗai malamai suka ce saboda in an ce abihi baban shi duk da yake ma'arifa ne amma suna na al'abu an gane kaka yana iya ɗaukar wannan ya bari adama ku su zinata kuma inda kulli masjid alhali mu jikokin jikokin sa ne ko ba haka ba to dan a kore shakka cewa babansa ne shi sa aka ce abihi azara waɗanda ba su ke shakku cewa wai ba babansa bane an gane ko sannan da Allah ce wali yakuna minal muqinin saboda ya samu cikakken yaqini a'a wato ya ƙara akan yaqinin da yake da shi don Annabi Ibrahim dama yana da yaqini akan kasancewar ubangiji mun fahimci wannan da kyau Imam Sa'di da yazo a cikin tafsiri cikin suratu wato Ali Imran inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin Allah ya zabi Annabi Ibrahim ko ba haka ba sai ya ce a cikin tafsirinsa allazi ikhtassahu Allah bi khullatihi Allah ya keɓantar da annabi Ibrahim an gane ko bi khullatihi da kasancewarsa khalilinsa an gane ko sai wanda ya zo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi tana yiwa ya hararo hadisin kuma tana yiwa yana nufin a cikin alqur'ani wattakhadha Allahu Ibrahim khalila ikhtassahu Allahu bi khullatihi وبذل نفسه للنيران النبي إبراهيم يا بعد رايوش للنيران قوتا دومين يا بعد كنسا أكادا تتنوتا سبود الله قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار يا جزاء واتقونا شي أما كم ونم بإساء إجادة قبائبا تومكو فا yanzu ko dan sanda ka gani da kulki yace kaka sai ka ce a kai ni magana da nake yi wasa nake yi an gane ko wato bazala nafsahu lin niran wa waladahu lil qurban an gane ko ya bada dan shi lil qurbani ga kusanci imam sa'di yayi amfani da saja ne lin niran lil qurban wa malahu lidhifan sannan kuma ya bada dukiyarsa lidhifan ga kuma wato baki lokacin da suka zo mala'iku yayi mi ya ba su abinci da tsammanin mutane ne ko ba haka ba walaqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salaman qala salam فما لبث أن جاء بإجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة كاغا فجاء بعجل سمين وما له للضيفان يا بعد دوك يسكن وبذل ما له للضيفان alhali saja ne dai shakhsiyya annabi ibrahim zaka ji malaman tafsiri suna kawo sifofin da Allah bashi imamul hunafa shugaban hunafa wanda ya karkace ma kowane addini in ba addinin Allah subhanahu wataala ba amma in ka koma cikin bakara zaka ga bayani annabi ibrahima ya gina ka'aba ya roki Allah kaza in ka koma cikin shu'ara zaka ga yadda kalubalanci mahaifinsa in ka koma cikin suratu wato al'ankabut za ka ga yadda ya kalubalanci mutanensa in ka koma cikin suratul mumtahana za ka ga yadda ya kalubalanci mutanensa wannan shi ake kira alhashdul fanni ka taɓo can ka ɗauko gaba ɗai sai ka gane yadda wato annabi ibrahim ya rayu wallahu ta'ala a'lam an gane ko to sai allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub mun bashi ishaqa wa yaqub a jiya mun yi bayanin kalima ta hiba tana nuhin kyauta duk inda Allah zai bayanin ya'ya sai ce kyauta yake bayarwa hatta da annabawan da suke itirafi ko suke roƙon Allah sai suna roƙon Allah ya ba su kyauta hunalika da'a zakariya rabba qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama an gane ko sannan kuma annabi ibrahim Ibrahim da zai gode ma Allah ce alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari Isma'ila wa Ishaq inna rabbi la sami'ud du'a sannan a cikin suratu shura lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatan wa yahabu liman yasha'u dhukur a cikin suratu Maryam yace fa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya an gane ko cewa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wani zai ce to aidan ba aya an kace ba a'a ai su ƴaƴan sai an same su sannan ake samu mi qurrata a'yun domin in ba a same su ba kuma ina qurrata a'yun fihim akwai mai bin diddigin nassin da an kawo sai ya bi shi ɗaya bayan ɗaya wallahu ta'ala a'lam dan haka dai yawan al'umma kamar yadda muka yi bayani abu ne wanda yake ni'ima ce ta Allah annabi shu'aib ya ga ya mutanen sa wadhkuru iz kuntum qalilan fakassarakum wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin sannan Allah ya tunatar da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam cewa wato da sun kasance yan kaɗan sannan Allah ya ba su yawa an gane ko wazkuru iz antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhatafakum an-nas fa awakum wa ayyadakum bi nasri wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun kaga cewa kada al'umma ta yawa wannan wani wato soki burutsu ne da ake son a kawo mu da cikin kasashen mu an gane ko a'a abinda ake bukata ga al'umma ta taccen ilimi ya zama to mutane suna da ilimi na addini kuma suna da ilimi na duniya na kere-kere sannan kuma akwai aiki shikenan idan akwai waɗannan akwai matsala babu to amma ya za a yi a samu ilimi alhali ba a zuba kaso mai yawa ba na karatu cikin ilimi ya za a yi ƴaƴanku su samu ilimin addini alhali buku kula da malaman da za su karantar da su ba ya za a yi malamanku na boko ko na duniya su kula da ƴaƴanku alhali buku kula da su ba kaga wannan wannan soki burutsu ne abu na biyu sai an samu aiki idan ga ilimi ga aiki me matsala mutanen tare yanzu suna bincike na ilimi suna da aiki suna da yawa amma babu zancen talauci tare da su an gane ko to amma kullum sai ana cewa mun yi yawa dalilin saboda an taushe mu da dukiyoyinmu kuma ana cewa ana taimaka muna an gane ko kuma suna ganin cewa mu kamar matsayin kaya muke gare su domin su suke taimaka mu da magani su suke taimaka mu da abinci amma sun kwace dukiyar mu shi yasa dole su ce muna mu daina haihuwa yanzu ko a ƙasan nan idan mutum yana da arziki yana da mata hudu kuma shi yake dauke da harkokin kansa zaka zo ka ce mishi ya daina haihuwa kaga zai dauke ka baka da hankali su wata kasa bata isa ta yi wata kasa shige ba a cikin al'amarin kasar ta na cikin gida amma mu kullun sai an ce muna mun yi yawa dalilin saboda mun ki aiki dalilin saboda bamu da ilimi cikakke shi yasa ake ga mana wannan magana ina fata an fahimci ni da an samu ilimi an samu bincike an gane ko an samu aiki menene matsalar al'umma in suna so duk su cika duniya an gane ko ƙasa guda biyu duk duniya a alif da ɗari tara da arba'in da biyar da ƙasa almaniya da ƙasar wato yaban abinda suke ce ma japan ko ba haka ba sai da suka koma zero da aka yi yaki aka mayar da su ƙarƙashin waɗansu ƙasashe amma a yanzu da ni muke magana an gane ko a yanzu da muke magana suna daga cikin manya-manyan ƙasashe masu tattalin arziki a duniya menene hikimar ilmi da mi da aiki da haka ku daina muna ƙarya ƙasashen da ba ake cewa mu suke ce muna mun yawa sun fi mu yawa so nawa amma dalilin saboda suna son kullum mu zan karkashin su dalilin kada mu yi yawan da dukiyar mu zamu buƙace ta su su buƙace ta irin yadda yan jarida ke cewa mai abu ya rantse mara abu ya rantse mai kaya ya rantse wanda bai da kaya ya rantse duk shine siyasa Allah shi muna tsari da irin wannan dan haka dai dole za a bayanin abinda alkur'ani yayi bayani da nassoshi abinda suka bayyana wanda yake son yayi aiki da su yayi aiki da su an gane ko dan haka dai kuma kowane dan adam yana da izinin yayi magana akan abin da ya cancanci al'ummarsa da kuma abin da ya kamata ya rayu ba wani ne ya kamata ya nuna mu da zamu rayuwa ba idan ya kasance akwai waɗanda duniya tana buga misallai da su ina fatan kun fahimce ni idan ya zamanto a waɗanda duniya tana buga misalai da su kuma suna wato sun zan ƴan mazan jiya da ake cewa ƴan mazan jiya waɗansu daga cikin su musulmai ne waɗansu daga cikin su ba musulmai bane Mandela ya fito ya kare ra'ayinsa ya shekara 26 ko 27 a wata riwaya 26 gidan kasu saboda ya kare al'ummarsa bai ji tsoron turawa ba an gane ko Mandela kafiri ne kirista ne amma da tunaninsa ya ga bai dace ya ci amanan al'ummarsa ba ya zo ya kare to mu meye dalilin da mu da adda alqur'ani da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu da izinin mu yi magana akan abin da ya shafi makomar kasashen mu shine abin tambaya anan sannan kuma in muka duba to ma sankara wanda ya tsaye ya kare al'umma kasarsa kafiri ne kirista ne kuma turawan sun ga bayan sa da ba sun ga mishi za su kashe shi yace ba ruwa na tunda haka shugaban kasar faransa ya ga mai kai tsaye yaro ka bi a hankali yace ba zan bi a hankali ba abinda kake nufi za ku kashe ni in kun kashe ni sankara dubu za su taso bayana me yasa yake da izinin shi ya kare kasarsa ya bada ra'ayinsa amma mu bamu da izinin mu karanta aya ta alqur'ani ko sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda mu kare kasashen mu idan muka dauki hatta da waɗanda ba shugabanni ba akwai Bob Marley mawaki ne wanda shi ya yaki turawa da gangumma ya yake su da gitar ya ci mutuncin su kuma har da gayyata shi ake yi a Ingila da America da Faransa ya je ya buga concert ko ba haka ba zagin turawa ke yi kai tsaye yake cewa dem crazy su ne mahaukata waɗanda suke son su taushe ma mutane haƙƙinsu mi yasa shi babu mali ba a ce shi ɗan ta'adda ne ko bai da izinin ya magana akan abin da ya imani da shi ina fata an fahimce ni ya gaya ma mutane cewa su gaya ma 'ya'yansu yadda an ka bautar da su tell children true ku gaya ma ƴaƴanku gaskiya mi yasa shi babu mali ba a tuhumce shi ba sai mu da muke son mu tarbiyyantar da al'ummu da za su zuwa ga baya ina fata an fahimce ni sannan ya faɗi cewa kowane ɗan adam yana da izinin ya tabbatar da yadda ya kamata ya yi rayuwa every man got the right to decide his own destiny ya an kai muku tuhumci babu mali ba sai mu za ku zo ku tuhumce mu da mun karanta ayar alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to don haka wannan magana ce wadda take a fili mugabe ya yi fito na fito da su ba mu kaɗai ne muka fara fito na fito da su ba ga waɗanda suke nan suna laɓe-laɓe suna waɗansu maganganu na banza da wahi daga can gefe ina fata an fahimce ni a'a gaskiya ce akwai waɗanda suka yaƙe su ta hanyar waƙe-waƙe irin su alfa bulandi ya zagi ƙasar faransa ya ce allevuzon allevuzon de shenu mi yasa suka kyale shi ko kuma mi yasa shi ba a yi magana akan shi ba sai masu karanta ayoyin alkur'ani ake magana akan su dan haka kasashen mu ne arziki na ƙasa ne na ƴan ƙasa ne sannan kuma mu cikin ƙasashen musulmi muke rayuwa kuma mu musulmi ne mun yarda da addinin mu in wani ya sa filozofi ya kare ra'ayinsa wani ya sami ya kare ra'ayinsa mu za mu sa aya alkur'ani da take wahayi da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mu kare abin da muka yi imani da shi wannan shine gaskiya an gane wannan da kyau da haka kullum in suka ji an ci addini tsoro suke ji saboda in mutum bai da addini mandela kirista ne kenan akwai inda suka haɗu da shi da su bob mali kirista ne thomas sankara kirista ne mugabe kirista ne sun haɗu da su ta hanyar kiristanci kenan sun gane abin da suke yaƙar su akan shi bai da matsala domin wanda yake bai da aƙida kyakkyawa bai zan barazana gare su ba amma mu addinin su muke son mu ruguza gaba ɗaya shi yasa suke cewa a bar magana aya da alkur'ani sai dai a zancen revolution kawai sai zancen revolution to mu nan na zama da ayoyin alkur'ani na zama yaki duniya insha Allah ta'ala Allah shiga da mu to dan haka wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub mun bashi ishaqa da yaqub yahudawan ke kasar isra'ila an yi an yi su rage haihuwa suka ce ba za su rage haihuwa ba saboda falastina na yawan haihuwa me yasa baka je kai yake su ba yan orthodox daga cikin kristoci sun ce ba za su daina haihuwa ba me yasa ba a yake su ba sai dai musulmi kawai shi kaga ya sha muku kai wanda kuke iya zuwa ku yi masa magana ووهبنا له إسحاق ويعقوب منب... أه؟ إن ربك نرفع درجات من نشاء وتمنى أوكا كد درجة وند مكسو أنغاني كو وند الله سوى أوكا كاشي سيزي أوكا كاشي دي يدك سوكا أغا وني إن الله بيسو والله بزي جوابا أنغاني كو شوغبان كسر واتو أبنن أه... توغو ya so dan shi ya gade shi iyade ma kuma dan shi ya gade shi yanzu shine sama mulki amma Abdullahi Wad ya so dan shi ya gade shi shi dan bai gade shi ba kuma shi ya walakanta kuma dan shi ya je gidan kaso ko ba haka ba dan haka ba kai ne kake daga darajar wanda kake so ba Allah ne yake daga darajar wanda ya ga dama inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijinka hakimun wato mai hikima ne a cikin komai baya yin kuskure alimun Allah masani na akan komai duk wanda yace Allah ya jahilci wani abu wannan mutumin ya kafin kafirta don haka ba a danganta jahilci zuwa ga Allah ba a danganta kuskure zuwa ga Allah ba a gan wato danganta mafi kyau an gane ko ga wani Allah sai a ce Allah yayi mai kyau ga wani yayi mafi kyau to wannan kafirci ne ko ko a ce Allah yayi kuskure a'a Allah baya yin kuskure duk abin da Allah subhanahu wataala ya daidai ne sai dai in kai baka gane hikima ba Allah ya taimake mu sai Allah ya ce
ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين
Allah ya ce, Wawa habna lahu ishaqa mun ba shi lahu gare shi ko mun yi baiwa gare shi ishaqa ishaqa, al-damir yarji ila Ibrahim, domin annabi Ibrahim shi na an ka ba ishaqa wa yaquba aka ba shi yaquba, an gane ko, kenan shi shi aka ba biyu, amma shi ko ishaqa shi aka ba yaquba sai ya zama to ɗaya, an gane ko, alwawikin nan da an ka ba shi ishaqa wa yaqub ana nufin an ba shi ishaqa a matsayin ɗa, an ba shi yaqub a matsayin a matsayin jika ko ba haka ba, kamar yadda aya ta zo ta bane a cikin suratu wato Hud, an gane ko, Allah subhanahu wa ta'ala ce wa imra'atuhu qa'ima فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق ويعقوب يعني أنت فبشرناها بأنا في إسحاق أكا إما بشارة با شما النبي إبراهيم أني بشارة دا أنت ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى تافين تسامو شما يا سامو إنا باتكو فهمتا سبو دا أقوى مسو ونن سنوكم الله ينون شي يعقوب مطعي النافلة ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة أنقاني كو دقيني شي إسحاق دقيني أكا إسماعيل شي كما يعقوب دقيني ne akan ishaq nafila kenan ziyada akan abin da su malamai suka faɗa ko kuma ya zamanto shi yaqub shine nafila din wa wahabna lahu ishaq mun ba shi ishaqa shi annabi ibrahim shi ishaq din nan wato Allah ya sifanta shi da ilm wa basharnahu bi gulamin alim an gane ko amma shi isma'il an siffanta shi da halim fa basharnahu bi gulamin halim wannan ya nuna akwai bambanci tsakankanin su duk da yake da al-ilmu da al-hilmu dukkan su Allah subhanahu wata'ala ya siffantu da su wanne ne yafi wadansu malamai suka ce al-ilmu yafi wadansu suka ce al-hilmu yafi amma ga sifofin Allah ba za mu shiga ba amma da ashe dan adam yana da hakuri da ashe dan adam yana da ilimi wanne ne yasu ha wanne ne yasu wasu sun ce ilimi wasu sun ce hakuri to wasu daga dama sun tafi cewa gaskiya wato ilimi shine gaba babu wata ni'ima wadda tafi wato tafi hakuri an gane ko amma waɗansu malamai sun tafi cewa wato cewa mutum yana da ilimi shine yafi domin ilimin shi zai koyar da kai da zaka hakuri waɗansu malamai suka ɗauki cewa a'a wato halim kasancewa ka mai haƙuri ya fi domin ba yadda za a yi mutum ya samu ilimi face sai yana da haƙuri sai kana da hankurin yiwuwa kana da hankurin talauci kana da hankuri baka girman kai kana kankan da kai kana da hankurin ganin mata masu kyau ka yafe su kana da hankurin baka son ka shahara sannan kake samun ilimi kenan sai mai haƙuri da sutura wanda ba ta da kyau da yunwa da matsalolin rayuwa shi kaɗai yake samun ilimi sai waɗansu suka ce to haƙurin ya fi kuma in kana da haƙuri za ka samu ilimi amma dan kana da ilimi kaɗan in baka da haƙuri ilimin ka zai tsaya wanda yake da haƙuri ilimin shi zai tafi sama waɗansu malamai suka ce kai ba komai da haƙuri ake samun ilimi kuma ilimi in an same shi in dai mai amfani na zai koyar da kai ƙarin haƙuri wallahu ta'ala a'lam amma dai alqur'ani abin da ya nuna wato isma'il shi ne aka so a yanka domin lokacin da aka so a yanka shi bayan ba a samu dama ba Allah ya ce wato falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin bayan wannan kissa an ka ce wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin dalili na biyu an ce shi ishaqa fa basharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub kaga bayyawa wanda aka san zai haihu kuma a ce annabi ibrahim shi yanka shi domin Allah ya masa alƙawalin cewa wancan zai haihu ka koka a ce a yanka shi mi abin ya zama to kamar akwai tumka da walwala ko tufka da walwala kamar yadda ake faɗi a wani yanki na Hausawa an gane ko to dan haka dai annabi ishaq shi ma zaka je cikin alqur'ani ka duba kaga inda wato Allah ya ambace shi bayan za su zo zuwa ga baya an gane ko sannan Allah subhanahu wataala ce wa yaqub mun bashi yaqub annabi yaqub kisa shi tazo a wurare daban-daban a cikin alqur'ani ya zamanto ɗaya daga cikin waɗanda suka shaidar da ƴaƴansu an gane ko am kuntum shuhada'a idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di kaga annabi yaqub nan da Allah ya kawo kissarsa yana nuna cewa wato abin da yafi muhimmanci a rayuwarsa an gane ko shine akida lokacin da yace ma ƴaƴansa muqaddarta ƴaƴansa da ciki ko har tare da jikokinsa annabi yusuf yana ciki shi tabbas annabi Allah ne ƴan uwansa akwai sabani to amma duk da haka yayi abin da yake jin tsoro a gare su menene sun shirka da Allah subhanahu wataala iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun sannan akwai kissa ta zo a cikin suratu yusuf irin matsalolin da ya ci karo da rayuwa da su jarrabawa da Allah ya masa tarabuwa da mafi soyuwan ƴaƴa zuwa gare shi don ya bashi labari yace mai la taqsusu ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida wato inna shaytana lil insani aduwwun mubin sannan Allah ya sifanta shi da ilimi wa innahu ladhu ilmin lima allamna walakin aktsara an-nasi la ya'lamun almuhim dai wato kisoshin sun zo a wurare daban-daban da sifofin da Allah subhanahu wataala ya bashi saboda su zamanto abin nan wato su zamanto abin koyi ga al'umma wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina Allah ce dukkan su mun shiryar da su an gane ko kullan hadaina kowane mun shiryar da shi ai hadaina kullan mun shiryar da su mun shiryar da su zuwa ga mi zuwa ga hanya ta gaskiya aya za ta zo wato wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim washtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim to kullan hadaina na ana nufin mun shiryar da su domin shiriya tana da ma'ana alal aqall wato guda hudu waɗanda zamu iya fahimta a cikin alqur'ani in an ce hada wani lokacin ana nufin shiryarwa irin ta tafiyar da rayuwa dabba waye shiryar da ita ta ci wato abin nan tsiro Allah subhanahu wataala jinjiri waye bashi damar ya sha mama Allah subhanahu wataala bashi sanin wannan hanya qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada wannan hidaya daban akwai hidaya ta bayani a zo ai maka bayanin abu wa amma adu fastaqwa wa amma samudu fahadainahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda kaga fahadainahum mun turo manzo yayi musu wa'azi bayani daban-daban daban-daban kama Allah ya ce hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura kaga da an shiryar da shi ba bai dace a ce imma shakiran wa imma kafura ba na ana nufin an yi masa bayanin ayoyin Allah ɗaya bayan daya an gane ko domin inda wacce shari'a ce ta tawfiki da ya zama to shakiran bai dace zama to kafuran ba sannan kuma hidaya wani lokaci tana zuwa da ma'ana ta min ta tawfiki a shiryar da kai zuwa ga hanya ta gaskiya kamar wannan da aka yi zance wa hadainahum ila siratin mustaqim an gane ko sannan kuma kalima ta hidaya za ta zo a ma'ana ta shirya zuwa ga hanya aljanna an gane ko wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al-anha wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun Allah ya samu samu waɗannan hidaya guda hudu na farko hidaya zuwa ga abinda an maslaha zuwa gare mu na biyu hidaya ta mu saurari abinda Allah subhanahu wataala ce ta bayani kuma mu yi aiki da shi na uku sai mu samu hidaya ta tawfiki wanda za mu yi aiki da abinda Allah ya ce ta hudu sai mu samu hidaya zuwa aljanna Allah shi ba mu wannan kawo kullan hadaina Allah ce to wa nuhan hadaina min qabl nuhan annabi nuhu an gane hadaina shi mun shiryar da shi min qablu gabanin waɗannan kenan qabla ibrahima da qabla ishaqa da qabla yaquba an shiryar da annabi nuhu an gane ko shi yasa in kaga qur'ani ya kawo min qablu kinan to qaidi ne wanda yana da muhimmanci wa laqad ataina ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alibina ay min qablu wato Ibrahim da duk waɗanda suka zo bayansa shi ne gabaninsu amma shi ko Nuhu min qablu min qablu Ibrahima to shi ko shin Nuhu da akwai wani qablahu akwai wani qablahu malaman luga suke cewa suna in ya zamanto ajamiyun na ba na larabci bane mamnu'un min as-sarf na ba ai masa sarfu amma bi shart sai in bai kasance ba tsakiyar sa sakin ne kuma harafi guda uku Nuh ba suna ne na larabci ba ba ajami domin Isma'il shine Abul Arab to wannan lokaci ko babu shi balle a zancan Larabawa to kuma gashi Nuhan kuma suna ne wanda ke ana i'rabin sa kuma an ce in suna ya zamanto ajami ba a i'rabin sa sai malamai su luk annahu suka ce a'a da sharadi in bai zamanto harafi uku bane kaga Nuhu harafi uku ne suka ce da sharadi kuma in tsakke shi ba sakin bane kuma tsakke shi sakin ne to shi yasa ya zamanto munawwan an yi masa tanwini kuma ana i'rabin sa domin ajamiyun na ala salasati ahrufin wasfuhu sakin an gane ko kakka tafi ga ka'idar da ibnu malik ya ce walittirarin aw tanasubin surif wato walittirarin aw tanasubin surif wal walittirarin aw tanasubin surif wal masruf qad la yansarif yace wani lokaci suna wanda bai da sarfa ana mishi sarfa sai malamai suka ce a wannan bai daga cikin wannan ka'ida domin ba a cewa Allah ya yi tsirari sai dai a ce mi nan ba waccan ka'ida ce ta Ibn Malik ba a'a a kasance wacce adabi ne ala salasati ahruf wannan qadiya ce ta nahwu saboda ɗaliban da ke karatun nahwu wa nuhan hadaina min qabl nuhu mun shiryar da shi qablu gabanin waɗannan an gane ko wato sai zamanto an shiryar da shi gaban annabi Ibrahima shi ko annabi Ibrahima min qablu a cikin suratul anbiya gaban dukkan annabawan da ya gabace su an gane ko shi ko annabi Adamu hadainahu min qablu min qabli nuhin don annabi adam yana gaban wa yana gaban annabi nuhu akwai hadisi wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin abi umama wanda ibnu hibban ya fitar da shi da imam at-tabrani fil awsat da kuma cikin al-kabir an gane ko ma'ajim guda bi nasa da imam al-hakim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana adam kana wato adamu nabiyyan mukallaman annabi adamu ya kasance annabi mukallaman wanda Allah yake magana da shi kai tsaye ba tare da shamaki ba an gane ko kana bainahu wa bain wato wa kana bainahu wa bain nuhin ashratu qurunin kana bainahu wa bain nuhin ashratu qurun akwai karni guda goma ko karni goma tsakaninsa da annabi nuhu sai nuna karni goma in mun dauki karni ga waɗanda suka fassara shi shekara 100 kenan shekara dubu tsakanin annabi nuhu da annabi adam alaihi salam an gane ko wa kanatir rusulu 300 an gane ko wa kanatir rusulu 315 wato annabawa sun kasance 300 wato 315 315 wato 315 shine adadin annabawa wannan asar ya nuna annabi nuhu hadaina wato annabi adam hadaina min qabli nuh domin shine gabanin su ko ba haka ba kuma annabi adam shine abul bashar shine mutun na farko ko cikin mafhum zamu fahimci wannan sannan kuma akwai asar na ibnu abbas radiyallahu an wanda imam al-bazzar ya fitar da shi imam ibnu jarir at-tabari ya fitar da shi imam ibnu al-munzir ya fitar da shi imam ibnu abi hatim ya fitar da shi da imam al-hakim kamar yadda imam suyuti ya kawo a cikin ad-durrul mansur ibnu abbas yake cewa kana baina adam wa nuhin ashratu qurunin tsakanin adam da nuhu karni guda goma kamar yadda wannan riwaya ta zo ta cikin hadisi an gane ko kulluhum ala shari'atin min al-haq dukkan su sun kasance akan shari'a ta gaskiya kenan cikin su ba a samu wanda ya saba ba Allah subhanahu wataala ba mun gane wannan da kyau kenan wanda ya nuna adamu an shigar da shi gabanin wa gabanin wato nuhu alaihi salam sai dai anan abin da ya kamata ka fahimta da anka ce kulluhum ala shari'a sai mun fitar da waɗanda suka bace an gane ko kafin wato kafin annabi nuhu tunda an ce kulluhum ala shari'atin min alhaq dukkan su ko ba haka ba a'a sai mun fitar da dan annabi adam wanda ya kashe dan uwansa shi wannan bai daga ciki domin mi domin ya ce wato watlu alaihim naba abnai adam bil haqq id qarraba qurbanan فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين كلهم سيكافتد أن النبي آدم يكتب kashe dan uwansa sai ka fahimci wannan da kyau an gane ko ka dan qur'ani ne zaburo ba ya ce maka to ai an ce wai kullum ala shari'ati min al-haq ga qur'ani ya ce annabi adamu ya bata Allah ya shiryar da mu kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl Allah subhanahu wa ta'ala ce wa min zurriyyatihi yana daga cikin zurriyarsa to nan malaman tafsiri suka yi sabani shin zurriyarsa domiri yana komawa zuwa ga annabi Ibrahim ko ko domiri yana komawa zuwa ga wato annabi Nuhu alaihi salam zurriyatihi wasu daga cikin malamai suka tafi cewa in an ce zurriyatihi yana koma zuwa ga Ibrahim domin tun farkon kissa wa iz qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha har zuwa nan wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi har zuwa nan wa min zurriyatihi duka annabi Ibrahim ake magana an gane ko shi yasa suka zabi wannan waɗansu malamai suka ce a'a abinda aka magana wa min zurriyatihi annabi nuhu ake nufi me dalili suka ce na farko shine cewa wato annabi nuhu alaihi salam shine aqrabu mazkur shine mafi kusa a cikin waɗanda aka kira domin an ce wa nuhan hadaina min qablu sai an ka ce wa min zurriyatihi kaga annabi nuhu shine kusa ko ba ganin bane sannan suka ce kuma wasu dalilai da suka kafa annabi lutu da za a kawo a cikin waɗannan annabawa bai daga cikin zurriya ta annabi ibrahim domin yana daga cikin wato a tarihance ba ɗansa bane ba shi haife shi ba to kenan don haka kuma ba a cewa min zurriyatihi a ce annabi ibrahim ake nufi an gane ko sannan kuma akwai sabani kan annabi yunus shin yana daga cikin annabawan bani isra'ila ko bai daga cikin su amma waɗansu malamai suka ce a'a annabi ibrahim shi ake nufi shi lutu bai daga cikin zurriya ta annabi ibrahim yunus in ma mun ce bai daga cikin wato zurriya ta annabi ibrahim sai ya zamanto taglibi ne mafi yawancin annabawa suna daga ciki shi yasa an ka kawo su amma in an ce nuhu babu shakka domin shine al'abu sani bayan an halakar da mutane duk mutanen da za su zo baya waje allah zurriyatahu humul baqi da duk wanda zai zo yana daga cikin zurriya annabi nuhu waɗansu malamai suka ce kai kai wa min zurriyatihi shina komawa ga zurriyatihi annabi nuhu da annabi ibrahim in ka faɗa duk yayi to me yayi dalili kan mu faɗi magana babu dalili ko ba haka ba ah Allah subhanahu wataala ce fa amana lahu lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab kaga nan ana magana kan annabi ibrahima an ka ce waja'alna fi dhurriyyatihin nubuwata wal kitab to kuma an ce kuma an ce ana maida zuwa ga annabi nuhu babu matsala waja'alna dhurriyyatahu humul baqin kuma cikin suratul hadid wa laqad arsalna nuhan wa ibrahima waja'alna fi dhurriyyatihiman nubuwata wal kitab kai aikin yana da yawa Allah ya taimake mu tau dan haka dai a takaice duk wanda kan mai da zuwa gare shi yayi da nasi na alqur'ani ko dan qur'ani bai cewa bai yarda ba wa nuhan hadaina min qabl wa min zurriyyatihi yana daga cikin zurriyarsa an gane kalima ta zurriya wato tana nufin wato abin nan tana daga cikin al-addad in an ce al-addad wato su ne kalmomin da suke daukan ma'anoni guda biyu imamu sa'adi da yazo kan fassarar wannan kalima ta zurriya a cikin suratu yasin yayi bayani mai yawa saboda waɗansu matsaloli da wannan kalima take dauka malamai sun nuna cewa wannan kalima tana dauke da ma'anoni ɗaiɗaiɗaiɗai har guda biyu wato akwai abin da ake ce ma al-addad kalima wadda take tana daukar wato ma'ana guda biyu imamu sa'adi da yazo wato wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun yace qala kathirun min al mufassirina da yawa daga cikin mufassirina suka ce al muradu bi dhalika aba'uhum wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum ay hamalna aba'ahum domin asalin zurriya ana nufin waɗanda aka haifa to hamalna dhurriyyatahum su waɗancan su ne ƴaƴa ko mu ne ƴaƴa mu ne yaya ko ba haka ba to sai yace kasiru minal mufassirin sun ce wato min wato wa khalaqna lahum lil mawjudina kenan abinda malamai suka ce min ba'dihim bayan wadancan min mislihi ay misla zalika al fulki ay jinsihi ma yarkabuna bihi wato fa zakara ni'matul aba'i bi hamlihim fi sufun li anna an ni'ma alaihim ni'matun ala dhurriyya ni'mat da aka yi ma iyaye an yi muna ne kamar da aka faɗa ma bani isra'ila wa idna jaylakum min ali fir'auna al hali na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyayen su ake nufi wa hadha al mawdi'u wannan wuri yace min askalil mawadi'i alayya fi tafsiri yana daga cikin wuraren da suka fi bani wahala a cikin tafsiri ya kawo tafsirai daban-daban da maganganu da dama cewa shi bai dauki maganar jamhuru ba iyaka dai abin da ya dauke ta wato abin da ake gani min zurriyati wa khalaqna lahum mithlihi ma yarkabuna tana yiwa an sanar da mutanen da an na zamanin annabi nuhu Allah zai kawo ƴaƴansu su samu waɗansu abubuwa da su ba su samu ba shi dai aka haka ya tafi amma da zaka dauki cewa cikin lugal arabiyya akwai abin da ake ce ma al'adadu kalima mai ɗaukan ma'ana biyu ta ɗauki ma'ana ta sama da ta ƙasa kishiya da kishiya to shi kenan ka huta domin in mun ka ɗauki alƙar'u yana ɗaukar haila sannan alƙar'u yana ɗaukar mi yana ɗaukar tsarkaka daga jinin haila kaga jinin haila ai najasa ne shi ko tsarkaka kuma menene tsarki ne kaga alƙar'u ya ɗauki as-suhur ya ɗauki alhaidu domin alhaidu jinin haila kuma najasa ne sannan a cikin larabci an ka ce almaula wani lokacin ana nufin wanda ya mallaki bawa wani lokacin an ka ce almaula ana nufin bawan kanshi shi yasa malaman fikin suka cewa maulal asfalu da maulal a'la akwai na sama akwai na ƙasa sannan wani lokaci in an ka zo da fa'ilun wani lokaci tana nufin fa'ilun wani lokaci tana nufin maf'ulun in nace hafizun wani lokaci tana nufin hafizun wani lokaci tana nufin mahfuzun kenan kalima guda na iya ɗaukar ma'ana guda biyu a larabci kishiyoyin juna to zurriyatahum kasa ali ya samu matsala a'a ba dole ba sai ya dauki anna hamalna zurriyatahum ya'ya ake nufi wani lokaci tana nufin ya'ya wani lokaci tana nufin mi iyaye khalas magana ta riga ta kani duk wannan iskalin sai ya zama to dalibin ilimi ya kira zuwa gare shi wallahu ta'ala a'lam wa min zurriyatihi yana ga zurriya annabi ibrahima dawuda annabi dawuda wanda Allah ya bayyana sa a cikin ayoyi da dama an bashi mulki an bashi hikima ko ba haka ba Allah subhanahu wataala ce wa qatala dawudu jaluta wa atahu Allahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha'u ko ba haka ba daga cikin abin da Allah sanar da shi wa 'allamnahu san'ata labutin lakum lituhsinakum min ba'tikum fa hal antum shakirun sannan Allah ya faɗi cewa ya bashi ilimi wato wa atainahu al-hikmata wa fasla al-khitabi da abubuwa ne daban-daban Allah subhanahu wataala wanda ya faɗa a cikin suratul anbiya irin da ya fayyace bayani da cikin suratul sad inda ya fayyace bayani kan annabi Dawud an gane ko wa Sulaiman da annabi Sulaiman ko dan annabi Dawuda da wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab Allah ya faɗi nashi falala da irin abin da Allah subhanahu wataala ya bashi fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an haythu asab wash-shayatin kullu banna'in wa ghawwas wa akharin muqarrarin fil asfar hadha ata'una famnun aw amsik bighayri hisab akwai abubuwa da dama da Allah bashi ya roki Allah ce wato rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di kaga wannan da wannan malamai suka ce cewa mulki ba shi ke nuna daukaka a wajen Allah ba domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba bashi mulki irin na Sulaiman ba amma kuma annabi Sulaiman bai kai shi daraja da haka kai da kake tunanin cewa da an ba mutum mulki yafi kowa a duniya wannan kuskure ne ko dukiya ko ilimi in babu aiki da shi ba kima bace ba matsayi bane don an baka mulki ko an baka ilimi ko an baka kuɗi in dai babu imani babu neman yarda Allah wannan ba wata ɗaukaka bace ba matsayi na wanda ya kamata ai bakin cikin ka ba akan shi wanda yake malami amma ilimin nasa na alfahari ne ba na da'awa bane ilimi ne na neman kuɗi ya za a yi mutum ya fasa Allah bashi wannan ilimi wanda adda kudaden da bai taimaka ma mahaifin shi ba bai taimaka ma al'umma ba amma ya aje makudan kudade a cikin bankuna ya za a yi mutum ya fata Allah shi bashi irin wannan dukiya wanda adda mulki yana zalunta al'ummarsa ya kwashe dukiya ya aje ma kansa da ƴaƴansa ta jama'a ya za a yi a ce ana hasada shi yaushe mutum yake fatan ya hau matsayin da za a yi masa Allah ya isa kuma har a ce ranar tashi alƙiyama za a mishi tambayoyi har ku zo kula mutane ƙaryan banza da shi Allah shi bude mai kyau don haka dai wa Sulaimana da Sulaimana Allah ya bashi mulki zaka kuma cikin alkur'ani a wurare daban-daban zaka ga baiwar da Allah ya mishi shi kanshi yayi itirafi da ita wa laqad ataina Dawud wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin ya mai da al'amari zuwa ga Allah lokacin da ya ga gadon Balqis ya mai da al'amari zuwa ga Allah falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi ومن كفر فإن ربي غني كريم على أي حال دي أكو بين دي داما كنسو سي إن الله ياسا منذ أشكن سورة زامو تيغا بدا بياني وأيوبا دا أن سركي دعاتو دا النبي أيوب سركي حقوري الله يافا يا أبو بوند سوكا ساميشي كوبا كبا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين كاغا بيتي با الله كا سورو من تشوتا سيتي مسني الضر تشوتا تشافيه saboda ladabi zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma wannan ya nuna ko kana da imani Allah zai jarraba ka don baka fi annabi ayyuba imani da kuma Allah ya jarraba shi dan haka dan kaga malami yana rashin lafiya ba mamaki ba abin mamaki bane ga Allah ko kana sallah kana azumi kana zakka sai Allah ya jarrabe ka don annabi ayyuba bai ma Allah lafi ko Allah ya jarrabe shi ko ba ka nan bane a ba dole bane kafirai ana iya a jarrabe su saboda laifin da suka aikata to shi ne yayi bai komi ba amma ya Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya kuma Allah ce inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab wasu kace a to an ce mai sabiran kuma ya ce anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin sai aka ce a a kukan da ya kai inda Allah ne bai kai kukan sa wajen likita ko wani balle a ce ba mai hakuri bane wa ayyuba wa yusufa da annabi yusuf an gane ko dan annabi yaqub wanda ya hadu da kalubale na duniya wanda kuma aka so a hana shi ya zan wani abu kalubalen 'yan bokonmu da suka fito daga ƙauye iyayensu talakawa aka ciyar da su da dukiyar ƙasa suka zo suka yi karatu ba a yi zanga-zanga ba har suka zan wani abu yau sun zan daidai-daidai sun samu matsayi suka ɓata dukiyar al'umma suka kwashe suka hana 'ya'yan al'umma karatu suka kai 'ya'yansu turai su yi karatu su dawo su mallaki mutane yadda ka san babanka bai zan wani abu ba Allah ya ɗauka ka ya maida ka wani abu haka kai ma sai kana ji kana gani gani dan zaka tura shi turai ya sha giya yayi zinace zinace ya haukace dan talakawa avec grave tare da yajin aiki ya samu diplom yayi aiki tsakanin shi da Allah ya zan wani abu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas an shirya ma annabi yusufa kisa uqtulu yusufa ko ba haka ba aka zo gaba aka ce to abin da ya kama mata shi aka hada shi cikin rijiya wa alquhu fi gayabatil jubbi sannan aka zo aka ɗauke shi aka wato aka sayar da shi wa sharauhu bi thamanin in mun ce ƴan uwan shi sun sayar da shi ko kuma su waɗancan su suka sayar da shi kenan sayarwa biyu ko ɗaya an sayar musu da shi su waɗannan fatake suka je suka sayar da shi ko ko wa sharauhu su waɗannan fatake suka sayar da shi fasara ce guda biyu kaga koma bawa ya je ya zama na ƙarƙashin mace ya je ya koma baƙo inda bai da kowa sannan matar san nemi ya biya mata bukata ya ƙi ya ƙara shiga cikin matsala ya ɓata da mai gidan shi yanzu malami bai son ya bata da mai gidan shi amma annabi yusuf ya bata da mai gidan shi ko ba haka ba to kaga malami a ce yana jin tsoron ya bata da wani saboda Allah kaga ya kamata ya binciki karatun sa bayan haka yaje gidan kaso ko ba haka nan bane amma duk aka yi aka kare matan manya suka shirya masa sharri domin sun an ga sun fitu da shi aka kai shi gidan kaso aka garka mai irin wannan tana yiwa sai ka mutu ko ba haka nan bane matan manya ba matan mace guda ba mutum guda yake da mata ya fitin shugaban kasa na kasar Sudan jiya na baku labarin shi minista ne ya je ya daure shi ya nuna ya mutu ya aure matarsa har mata take cewa wai ƴaƴanta suna son albashir kaza kaza gashi yanzu ƙarya ta bayyana cewa mijinta bai mutu ba to idan ka matan manya suna son ka ai ka samu matsala in an garkame ka sai mutuwa duk wannan annabi Yusufa ya cikaro da shi amma karshe sai gashi ya zan babba waɗanda suka shirya masa shari har sun koma suna neman alkhairi zuwa gare shi to Yusufa kenan doki suratu Yusufa tun farkonta za ka ga ayoyi kaɗan ne ma abu wato ba su zo kai tsaye ba kan zancen annabi yusuf tun daga inda Allah ya ce wato iz qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaba ko ba haka ba har inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma kunta ladaihim iz ajma'u amrahum wa hum yamkuruna dukkan bayani ne ka annabi yusuf alaihi salam wa musa da annabi musa annabi musa bayanin shi ya zo a cikin suratul baqara mun karanta nan zuwa gaba za mu zo a araf bayani zai zo kan annabi musa cikin suratul hud akwai bayani kan annabi musa ko ba haka ba wa haruna da annabi harun haruna dan uwan musa ko ba haka ake cewa ba waɗansu malamai suka ce babu wanda ya roƙan ma wani mutum a duniya alkhairi irin alkhairin da musa ya roƙan ma annabi wato haruna suka ce dalili kuma ya roƙan masa annabta ko ba haka ba kai ya ce yanzu mi kace so ya roƙan ma wani sai ya ce roƙan min kuɗi ko ba haka ba wani ya ce gida wani ya ce kaza to shi annabi Musa sai ya ga bai dace ya roƙan ma wato annabi Harun ba an gane wani abu in ba in ba annabta ba domin yanzu da mutum zai je Makka sai ya zo sai ya zo daga Makka ya ce ma mi ka kawo min sai ya ce wallahi ban kawo komai ba amma na roƙan maka aljanna sai ga mutum ya baci amma in kace na siyo maka riga sai ya ce alhamdulillah yanzu riga da aljanna kamar yadda ake muna wai mu fillani ana muna wani sharri wai bahilla ce aka tambaye shi wai da aljanna da garken shanu wani na kace su yace kai yace a tsaya shi tunani ya rikici to shi ne kai yanzu wanda ya je maka roƙon ba aljanna da wanda ya kama riga wani kace su kana nan kana wauta wallahi da mutum ya je saudiya ya kawo min riga ni dai ƙara ya kawo min littafi ko ya roƙo min aljanna don littafi zan karanta ya amfana da shi shekara da shekaru riga wata shida na ƙare aiki da ita da haka wallahi wanda ya ma addu'a aljanna ya fi wanda ya kawo ma in dai ya roƙon ma alkhairi da ilimi da aljanna wallahi wallahi ya fi wanda ya kawo maka riga ta jika ɗari ta jika ɗari ne kwana nawa za ta ƙare amma mutane ba su neman albarka su dai abin da suke gani ga ido a gani a ƙas wannan shi ya halaka mu shi yasa babu neman albarka wajen iyaye babu neman albarka wajen malamai babu neman albarka wajen magabata babu neman albarka wajen mazaje kowa bai neman albarka shi dai ya gani a ƙas a bashi ya ci in babu babu mutunci suna da wani profesa namu ya ban sani ba ko ya rasu ko yana dare Allah ya gafarta masa BSBS ba sani ba samu Allah ya mura mai kyau to wato suka ce annabi Musa ya roƙan dan uwansa wato abin nan annabta yake cewa wato Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri ko ba haka ba waɗansu malamai suka ce a'a wannan magana akwai kuskure cikin ta babu wanda ya roƙan ma wani abu alkhairi irin roƙon da annabi Ibrahima da annabi Isma'il suka yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sun ce rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim kaga ko sabon annabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine babban ni'ima huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa zakariya da annabi zakariya an gane ko shi ma haruna kissa ta zo a cikin suratul a'raf ta zo a cikin surori daban-daban da suratul taha tare da annabi Musa alaihi salam wa zakariya da annabi zakariya imamu hafs da imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaful ashir sun karanta wa zakariya ba tare da alhamza ba sauran qurra'u sun karanta wa zakariya'u shi yasa zaka ji a Hausa ana cewa wani zakari wani lokaci kuma a ce mai ya'u to zakariya'u sai suka ce zakari suka cire suka ce ya'u in an ce kuma zakariya yayi in an ce zakariya'u yayi wa zakariya da annabi zakariya kissa ta zo cikin suratu wato abin nan ali imran inda yayi roko hunalika da zakariya rabba da kuma wato wa kaffalaha zakariya shi ya dauki nauyin maryam da sauran dai wurare da suka zo a cikin suratu maryam da wuraren da Allah subhanahu wataala kawo kissarsa wa isa ko wa zakariya wa yahya da yahya dan annabi wato zakariya domin mi domin zakariya ɗansa ne malaman luka suka cewa yahya in ya zamanto ma'arifa ne ba cikin qur'ani ba sai a rubuta shi da alif sai sama an gane ko aliful mamduda in ya zamanto fi'ilina sai a sa yahya bil maqsura dan ararraba domin wancan suna ne wannan fi'ili ne an gane ko wato akwai yahya yana rayuwa hayya yahya sha'ir yake cewa sammaituhu yahya li yahya famata wa lam yakul li qada'illahi raddu na sanya ma sunana da yahya mai rayuwa don shi rayu fa ma sai ce sai Allah ya karbi abinsa walam yakun li qada'illahi raddu babu wanda yake sai mai da wato al'amarin ubangiji wa yahya da yahya Allah ya ce wa atainahu al-hukma sabiyya ko ba haka nan bane sannan hadisi ya tabbata a cikin sahihul wato sahihul bukhari daga Anas dan Malik wanda ya ruwaya daga Malik dan Sa'sa'a an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadu da Isa da Yahya yace musu ibna khala yan khala khala wato ibna khala yan ce khala ita ce yan mahaifiya ko kaunan mahaifiya an gane ko kenan suna da yan uwantaka ta dangantaka wato da take ta jini ce wa isa da annabi isa wannan yana nuna cewa ana iya cewa dan adam yana da cikin zurriyar mutum wato yana daga cikin zurriyarsa domin koda ya kasance dan mace ne domin kun san mu yanzu akwai rikici in dai gida ya zama to babban gida ne to sai a ce dan namiji a bambanta shi da dan mace an gane ko sai ana so a bambanta tsakanin su amma in alkhairi ne gidan yake da shi sai a ce a bambanta tsakanin dan namiji da dan mace amma kuma in su ƴaƴan matan ne suke da wani abu ba a bambanta tsakanin dan namiji da dan mace sai a ce duka ƴaƴan wato gida guda ne an gane ko to annabi Isa alaihi salam Hajjaj bin Yusuf as-Saqafi ya so ya kashe wani malami da ake kira Yahya bin Ya'mur Yahya bin Ya'mur an gane ko Yahya bin Ya'mur ana ganin shi ya fara mai alqur'ani digo ko wasali daga cikin tarihi to sai shi Yahya bin Ya'mur ya ce da Hassan da Husaini suna daga cikin zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Hajjaj ya kira shi ya ce ko ka bani aya ko in kashe ka yace ka karanta alqur'ani yace eh yace ka karanta a cikin suratul an'am da Allah ya ce wa min zurriyyatihi Dawud wa Sulaimana sai ya ce wa Isa shi ko Isa yana daga cikin zurriya ta Annabi Ibrahim kuma bai da baba dan haka ƴaƴan Fatima suna dangantuwa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Isa yake dangantuwa zuwa ga Ibrahim daga nan sai kare da Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi an gane ko da haka dai wa min zurriyatihi yana daga cikin zurriyarsa shi Isa annabi Isa alaihi salam an gane ko amma shin in an ka ce mutun yace akwai qadiyya ta fiqh in yace nayi mutun yace nayi waqafi kamar na bar wannan abu waqafi ala zurriyati to ƴaƴan mace za su shigo domin ga Isa min zurriyati to amma in ka ce ala waladi akan ɗana to ƴaƴan mace ba za su shigo ba domin mi domin ya ce yusikum Allahu fi auladikum lizzakari mithlu hadd al-unthayayn na alamin hada to in ka ce alabni ko ala abnai nan ne malaman tafsiri da malaman fiqh su kai sabani wadansu malamai suka tafi cewa a a in ka ce ala abnai to ya halatta har ƴaƴan ƴaƴan mace su shiga dalili kuma saboda mi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abi Bakra wata rana ya ce ba Hassan an gari ko inna ibni hadha sayyid wannan dana kaga ko dan mace ne ko ya ce masa sayyid waɗansu suka ce a'a in an ce abna'i dan mace ba zai shiga ba dalili kuma ma Allah ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli shay'in alima sannan kuma mutun da ya kore wannan kamar yadda mutun zai iya cewa wane dana ne amma alhali ba yana nufin ɗansa ba wanda yake wato wanda ya kamata a'a kawai dai da mutun zai ya zama to babban mutun da yana da shekaru ya haɗu da karamin yaro zai iya ce ma mutun ɗansa ko da ba shi ya haife shi ba sha'iri ma yace banuna banu abna'i rijalina wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil aba'id amma duk inda ta kai ta kawo abinda dai ake so wane ne zai yi ma Allah subhanahu wata'ala aiki amma wajen cewa wane zai shiga ko ba zai shiga ba wannan tafasiri suna cikin wato littafin fiqh in ka ji bi mukhtasar khalil zaka ga yayi babi akan wannan ya kawo su wa in takunil butunul ula butunus saniya wai al butunul ula ya'yanka butunus saniya wato jikoki butunus salisa haka tafi da su kakka tsammanin ciki ake nufi mutun yana da ciki ɗaya biyu uku hudu sai ka koma wajen malamai musamman waɗanda suka lakanci wato wannan karatu da littafi na muktasar su karantar da kai don ka gane inda an ka sama gaba wa min zurriyyatihi dawud wa sulaiman wa ayyuba wa musufa musa wa harun wa kadhalika najzi al muhsinin Allah ya haka muke sakan kama wato waɗanda suka kyautata al-muhsinin an gane ko waɗanda suka kyautata Allah subhanahu wataala yana ɗaukaka darajar su sannan kuma wa zakariya da zakariya wa yahya da yahya wa isa da isa har yanzu akwai qadiyya wanda malamai suka yi sabani akan ta kan annabi isa shin annabi isa maraya ne ko ba maraya bane qadiyya ce khilafiyya an gane ko al-yatim kalima ta al-yatim tana nuhin al-infirad kadaita an gane ko wato ana cewa yatama ko a ce yatima ko a ce yatuma a larabci yautam ko yaitam ko yatim mudari'insa al-infirad jam'insa kuma aitam kuma ana cewa yatama maitama yatima yatimatin in mata ne akwai yataimu akwai maitama akwai yatama waɗansu malamai sun tafi cewa annabi isa alaihi salam ana iya ɗaukarsa a matsayin maraya saboda mi saboda fil asli bai da mahaifi balle ma a ce wato ya marasa mahaifin to tun da haka ne mutum ya tashi bai da mahaifi wato shikenan tun da shi bai da babu zancen ma a ce ba maraya bane an gane ko don bai da ma mahaifin magana ta riga ta kare dama rashin mahaifin ne ake kalla mahaifinsa ita tashi a matsayin marainiya tun da babanta ya mutu wa kaffala ha zakariya kuma mutum ne bai da hannu an yanke masa hannu wajen alwalla in yayi alwalla ya kare hannun da babu ai ba za a ce ba me yasa baka wanke hannu kaza ba wadansu kuma suka ce a annabi Isa ba za a sanya shi daga cikin maraya ba dan bai da ma mahaifi balle ya mutu balle a kira shi wajen matsayin maraya wannan ita ba qadiyya ce da yake malamai sun yi bayani kanta al-latim da larabci shine wanda ya rasa mahaifi da mahaifiya al-ajiyu shine wanda ya rasa mahaifiya amma kuma bai rasa mahaifi ba an gane ko to wannan ba maraya bane wanda ya rasa mahaifiya bai rasa mahaifi ba a shar'ance duk da yake a al'adance maraya ne amma al-latim wanda ya rasa mahaifi da mahaifiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasa babansa tun sana to wato tun yana cikin ciki azance mafi inganci wata riwaya kuma yana da yan watanni kadan ya rasa mahaifiyarsa tana da yana da shekara shidda kaga ya zama to al-latim kenan amma a wajen wadansu abin nan wajen sha'ir abinda ake wato a cikin dabbobi wanda ya rasa mahaifiya shine mi shine maraya dan ya rasa mai bashi nono a cikin tsuntsaye duk wanda kan wanda aka rasa to ya zama maraya domin tsuntsu yana sadar da abinci ne zuwa ga ƴaƴansa ta hanyar baki kenan duk wanda an karsa an samu maraiki domin abinci biyu ba da suke da abinci ɗaya ba amma a wajen sha'ir ya ce laisal yatimu alladhi mata waliduhu innal yatima yatimal ilmi wal adabi an gane ko shi a wajen shi yatimul ilmi wal adabi wanda bai da ilimi bai da ladabi bai iya aiki ba ko a Hausa babu Bahaushe ya ce babu maraya sai raggo kullum minas salihin Allah ya ce dukkan su suna daga cikin wato as-salihin mutane na gari mutai malan gaba وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وزكريا الله يتي ده زكريا ويحيى وعيسى وإلياس da Isa da Ilyas kullum min salihin dukkan suna daga cikin salihina kalima ta as-salih wani lokaci malamai suka ce tana nufin nagari wani lokaci kuma tana nufin annabawa don ba a ce musu wadanda suna daga cikin nagari ya kamata a ce suna daga cikin annabawa wadansu malamai suka ce a'a suna daga cikin nagari domin shi nagari mataki mataki mataki ne wato sai ya zama to kullum min salihin suna daga cikin manya manya a jerin farko cikin mutane nagari wa Isma'ila وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وإسماعيل ده إسماعيل إسماعيل دنوا dan annabi wato Ibrahim wanda aka so a yanka ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka yana daga cikin waɗanda suka yi ginin Ka'aba ko ba haka ba wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida min al-bayt wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim an gane ko wa Isma'ila wal yasa'a ko ko wal laysa'a an gane akwai qira'a wal laysa'a Imam Hamza wal Kisa'i sun karanta wal laysa'a da wato yasa'a ko laysa'a duka ana kiran ana ana abin nan wal yasa'a shi ba a yi tantance bayanin sa ba a cikin alqur'ani dai bayan ɗaya kamar sauran annabawa sunansa ya zo a nan ya zo a cikin suratu sad wa yunusu da yunusa yunusa ba to kissarsa ta zo a cikin suratu wato abin nan safat wa inna yunusa la minal mursalin id abaqa ila al fulki al mashhud fasahama fa kana min al mudhadin faltaqamahu al hut wa huwa mulim Allah ya bashi shi kadai ne al'ummar sa tagga azaba tace ta tuba Allah ya karɓa mata wannan ko ba haka ba innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minu يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين إلا قوم يونس سوكا سوكا سامو wannan falala Allah ya ce to waluta da lutu wanda an ka tura zuwa ga mutanen da suke neman maza ko ba haka ba shi ko ya musu abi ata'atuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin a yanzu su waɗancan sun wato a zamaninmu su mutanen annabi lutu sun tsore ma mutanenmu ta hanyar cewa su suka kirkira wannan abin ma su baka kun biha min ahad min alalamin su ko mutanenmu sun tsere ma mutanen annabi lutu ta hanyar sun shar'anta shi har ana zuwa a coci da kuma wato coci da kuma abin nan kotu a daura auren namiji da namiji su sai a daura aure ba a sa doka to su ko turawan yanzu kafirin yanzu sun ce a mai da shi doka kuma sun zamanto otillin masu jan mutane zuwa sabon Allah wai in baka yadda baka samu wannan doka hannu to su ba za su taimaka maka ba an gane ko kuma sai sun kawo waɗannan dokoki a kasashen mu Allah shi mu da tsari da wannan kafirci Allah subhanahu wataala ce wa luta da lut kissa ta zo a cikin suratul araf ko za ta zo insha Allah ta'ala kamar wato in ce ta zo a cikin alqur'ani za ta zo in Allah ya ba mu iko mun kai a cikin tafsiri ta zo a cikin suratul shu'ara ta zo a cikin suratul ankabut ta zo a wurare da dama da dama da yadda Allah subhanahu wataala ya halakar da mutanen sa wa luta da annabi lut Allah ce wa kullam faddalna alal alamin dukkan su mun fifita su alal alamina akan muta akan talikai bayi gaba daya akwai bayani mai yawa akan wal- wato wa kullum faddalna alal alamina qadiyoyi da dama da malamai suka tabbata akan wannan wurin lokaci ba zai ba mu dama ba mu samu dukkan su mu kawo su saboda naga alamu ana nuna mini lokaci yayi amma insha Allah ta'ala a gobe in Allah ya kai mu da rai za mu zo mu tashi akan wannan wurin da yarda Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh